إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَدْعُو الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد سيد الخلق أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين نعم
ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مرحمتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاقتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونكل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان هور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها متكئين على رفرف كدر أبقري هسان متكئين على رفرف كدر وأبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام
bayan an yi siffa ta aljannatai guda biyu wacce Allah subhanahu wata'ala ya tanadarwa muƙarrabai yanzu kuma Allah subhanahu wata'ala zai bayyana siffar waɗansu aljannonin guda biyu da irin abubuwan da yake ciki da kuma irin waɗanda aka tanadarwa ita wannan aljanna wannan aljannatu guda biyu ba su kai waɗancan daraja ba waɗancan sun fi saboda waɗancan aljannatu ne na kamar yadda muka faɗa na muƙarrabai wannan kuma na ashabul yamin Allah subhanahu wata'ala a muminai yana da kashi uku ne akwai wanda ya kasance as-sabiquna as-sabiqun akwai muƙarrabai ko kuma akwai ashabul yamin akwai kuma muƙarrabai da akwai muminai akwai musulmi akwai muhusnai to wannan aljanna ta farko da aka ambata ta masu matsayi na farko ne su ne muƙarrabai as-sabiquna as-sabiqun wannan ta biyun kuma ta ashabul yamin shine Allah ta'ala ke wa min dunihi ma jannatan ko dai lahum min dunihima kuma har yanzu bayan waɗancan aljannatan guda biyu da aka bada har yanzu waɗansu aljannunin guda biyu sun tabbata gare su amma kamar yadda aka faɗa da ce wa min dunihima jannatani ko li ashabil yamin bayan waɗancan aljannonin guda biyu maɗaukaka akwai waɗansu kuma waɗanda ba su kai su ba su kuma na wani nau'i na mumine daban su ne a sahabul yami fabi ayi ala rabbikuma tukazziban da wacce ni'ima daga cikin ni'imomin Allah subhanahu wata'ala da ya muku mutum da aljan kuke karyatawa ba ma karyatawa da ko ɗaya daga cikinsu walakal hamdu mudhammatan su waɗannan aljannatai guda biyu su kuma suna da shuke-shuke da tsirai koraye in ce mudhammatan addahama baki to saboda tsananin koren har ma sai kamar sun yi baki da hama baki muna da masu irin wannan kamar irin su alhaji adahama ko kuma sa'idu adaham to duk irin din ma'anar kenan adahama wato yana nufin kore ne ya kai koren da ya kai kuma har ake ganin kamar ya ma yi baki to haka suke wato waɗannan aljantan guda biyu koraye ne shar za a gansu har ma saboda tsananin kore har baki suke fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban da wace ni'ima daga cikin wayannan ni'imomi na Allah subhanahu wataala kuke karanta mutun da aljan ba ma karanta da ko daya ya ubangijin mu walakal hamd fihi ma aynani nazakatan a cikin kuma wayannan aljannuni akwai idandunan ruwa su kuma na zakatan wato suna fesowa suna fesowa suna bubbugowa Rabbi ayyi ala rabbikuma tukazziban da wace ni'ima da cikin ni'imomin Allah da ya muku mutun da Allah ke karyata ba mu karyata da godiya godiya ta tabbata gare ka fihi ma fakihatun wa nakalun war rumman waɗannan aljannoni guda biyu na daga baya akwai fakiha akwai kayan marmari akwai nakalun akwai waɗansu irin dubinai war ruman da waɗansu irin wato ruman ya nakal an keɓi ambatan nakal da ruman ne daga cikin kayan marmari ko daga cikin itatuwa waɗanda ake ci saboda muhimmancinsu. Dibino abinci ne kuma har wa yau fakiha ne, shi ma kayan marmari ne, amma kuma har yanzu inda za ka cikinsa sai ka ƙoshi ya gina maka jiki. Annabi sallallahu Alaihi wasallama yana cewa sai a yi kwana da kwanaki ko wata da watanni ma ba a girka tukunya a gidansa ba sai dai waɗannan baƙaƙen guda biyu dibino da ruwa kawai suke ci. Rumman kuma shi ma fakiha ne abin marmari ne kuma har yanzu kuma magani ne. Yana da muhimmanci a waɗansu baitoci na da nake yaban ban sani ko zan iya tunowa nake yaban mahaifin sarkin ringin Allah ya ƙara masa lafiya amini na abokina ba don saboda yanzu ya zama sarki ba masoyina sarkin ringin abubakar sayidi to shi ne lokacin da ya gina masallacin juma'a a gasa koli lokacin mahaifinsa tafidan kano ya je ya buɗe wannan masallaci a wace shekara kenan shekara ta dubu da ɗari tara da saba'in daidai ina malamin makaranta a juma'ar dabe wato shi ne gasa koli sai na rubuta ƙasida don na waƙe wannan biki da za a yi na buɗewa wannan masallaci na juma'a a wannan gari na gasa koli tun da shi tafi da haji shehu shi ne wanda ce Mahamud shi ne wanda zai buɗe to dole irin da mawaƙi zai ambaci manyan mutane da kuma muhimmancin shi sallar juma'a da muhimmancin juma'a da kuma darajar garin da aka yi sallar juma'a da da limamin juma'ar da kuma nasihohi da zaburar da mutane su yi amfani da wannan masallaci su raya shi da sauran abubuwa dai duk na shigar a cikin wannan kasida to nake nuna cewa lalle taron ya kai taro kasaita ta kai kasaita an haska ga garin an girmama garin an kambama garin don ku saboda a domin shirin lif-lif itacen ƙawari na nesa har na kusan su sha inuwarsa yana ciki zaitun turaren mursalai in dai hakan shi ne babu kamarsa domin fa shi zaitun fa ba abin yarwa ciki ganyensa ko ‘ya'yansa ko saiwarsa tuna nufin tashida ku dake wannan tana maganar roman ashe wacin tana maganar zaitun وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وسبج للآكل kamar yadda kyakin rotun nuri nan Allah ta'ala ya ambaci shi kuma zaitun ɗin wanda shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallama shi roman ashe bai ma samu wannan siffar ba don wannan shi ya samu goyon baya na annabi sallallahu alaihi wasallama da yake cewa ku yi magani da zaitun da mansa ku sha ku shafa falalarsa tana da yawan gaske fa'idarsa tana da yawan gaske mun sha yin bayani fula-fula a shirye-shirye da dama da suka gabata musamman na tafsiri da muke yi shekaru da yawa tun wajejen shekara ta dubu biyu mun yi shekaru muna bayani a kai to saboda haka shi ruman ya kasance fakiha ne kuma har yanzu magani ne fa bi ayyi ala rabbikuma tukazziban da wacce aya daga cikin waɗannan ayoyi ko waɗannan ni'imomi na Allah subhanahu wata'ala da yayi muku ku mutum da aljan kuke karyatawa la nukazzibu bi shay'in min na'imika rabbana walakal hamdu ba ma karyata da kowane irin cin ni'imominka ya ubangijinmu godiya ta tabbata gare ka fihinna khairatun hisan a cikin waɗannan aljannatan guda biyu ko cikin waɗannan kayayyakin da aka faɗa ruwan ne da kuma kayan marmarin ne da kuma shuke-shuken da suke ciki waɗanda suka yi baƙi suka yi kore nan a ciki ko a cikin waɗannan aljannatan guda biyu a kowace ɗaya akwai khairatun hisan akwai masu mata masu kyakkyawar tarbiyya masu kyakkyawan hali masu kyawun fuska masu kyan ƙira a ciki fabi ayi ala irabbi kuma tukazziban da wacce ni'ima daga cikin ni'imomin Allah mutum da aljan kuke karyatawa ba ma karyata da kowace ɗaya daga ciki ya rabbana walakal hamdu suwaye waɗannan masu kyawun halin masu kyawun fuskar masu kyawun ƙirar masu kyawun fata su ne hurun makasura su ai ‘yan mata ne na aljanna makasuratun wato idan an ce hurun wanda suke idan dinansu wato farare ne sal kuma sannan idan dinansu baƙin baƙi ƙirin ne hakanan shi ma farin fari fari kuma wasi'atun wato masu yalwa kuma har yanzu yahurin suna da kyawar fata gare-gare waɗanda ya kasance filkiyam a cikin shemomi wato aljanna a inda su irin waɗannan mata za su zauna ko suke zama shine waɗansu shemomi ne cikin irin suke zama za ku irin manya-manyan hotel-hotel haka za ga har suna da waɗansu swimming pool haka za ga a ciki ɗin gashi kuma za ga kuma an zo an yi waɗansu ‘yan rumfuna kuma mutane suna shiga suna zama saboda duk wani abu na jin daɗi an gama shi kuma wannan shi ne na ƙarshe an zo ana ƙara morewa in mukami ne in kuɗi ne sun taru mukami ya kai ƙololuwa saboda haka ne har ma an wuce a zo a zauna ma a gida sai a irin waɗannan gurare to haima shine abin da za kamar a samu waɗansu duraku guda hudu kuma sannan a ɗora ko a ɗora tanti ko a samu waɗansu ciyayi hakan nan wanda za a sa a sama wanda zai rufe sama ɗin ya yi inuwa wannan shine ake cewa haima wanda suke zuwa aikin haji suna zama amina suna zama a arfa duk a cikin shemomi ake zuma haima suƙul haima da akwai wani guri a jidda ana ce da suƙul haima wato kasuwar shema amma idan an ce khabab wannan kuma kamar wani abu kamar irin shigen wanda zai fulani su yake ko ni lukuru ko wata irin rumfa ce wacce za ita kuma da fatu ake yi fatun dabbobi ko da wa'in tsummo kara tattara yadda dai zai kasance a yi wani abu za a rika shiga ba kamar wancan wanda gwafanni za a ɗaga guda hudu a zo kuma a ɗora waɗansu abubuwa a sama wannan shine haima a inda su irin waɗannan ‘yan mata suke zaune babu abin da zai hada kuma an ce makasuratin su a cikin a'adana suke a cikin wannan haima ɗin lam yi ɗami suna insun ƙabalahun wala jan ko aljani ko mutum ba wanda ya taɓa taɓa su duk wanda ya samu wannan aljannar shi ne farkon wanda ya fara ganinsu kuma su ma shi ne farkon wanda suka fara gani matan aljanna ba za ka fara haɗa su da matan duniya ba saboda matan duniya su ba haka suke ba a mutane sun taɓa su ko aljanu sun taɓa su kuma za mu gane cewa ashe aljannu su ma saƙon annabi sallallahu alaihi wasallama ya shafe su idan suka bi saƙon annabi sallallahu alaihi wasallama su ma su shiga aljanna su ma akwai matansu na hurul'ina amma irin na aljanu ko lahira aka je akwai matan aljanu hurul'ini akwai kuma matan mutane hurul'ini su wannan ya nuna cewa ashe aljanu za su iya taɓa matan mutane kenan kamar irin yadda maza na mutane za su iya taɓa matan aljinu duk wannan ana yi amma malamai suna yin muhawara akan auren ya halatta mutum ya auri aljana wani sun ce ya halatta inda je aure ne aka ce wani sun ce a'a bai halatta ba inda ba za a samu sukuni ba da mutum da aljan zaman nasu ba zai daɗi a samu taimakon juna kamar yadda ya kamata ba wanda suka halatta suka ce sai idan ya kasance sun zo sun nema a wajen waliyan yarinyar an sani don kar da'awa ta yawa mace kasance kila ko ba shiri yake ba ta je ta ciki a wani gu idan an ce ta yi cikin shi ke take a ai mijinta ne aljini ya yi mata to so da kawai su suka hana daga cikin wayanda suka karhanta har da Imam Malik to amma yanzu zancen da ake yi ana nan ana yi irin wayannan aurace aurace da yawa za ka ji aljini ya ce matata ce ko na aure ta ko kuma budurwata ce da zan aura wannan ruwan dare ne a kodiyoshi muna samun wannan a kullum dubinnai saboda haka wannan aya ta ƙara tabbatar da hakan yana iya yiwuwa aljini zai auri ‘yar Adam kuma su ta hayayyafa. Idan aljini ya auri mace, to ba zai yadda wani kuma ita ɓata ba. Ko ya yi wani abu a jikinta wanda wani ba zai iya taɓa ta ba. Ko kuma duk wanda ya zo zai taɓa ta ɗin ba zai iya ba. Ko kuma ya nakasta duk wani wanda zai taɓa ta ko kuma ya hana duk wani wanda zai aure ta. ko kuma duk wanda ya aure sai dai kawai dai ya auri kawai gashi nan sura ce kawai amma babu wani abu da zai samu a wajenta irin wanda mutane suke samu a wajen mace ba za su zauna lafiya ba babu wani kwanciyar hankali wannan abu ne sananne dole sai an ɗauki matakai na musamman don raba mata da aljihun da suke aurensu da raba maza da irin matan da suke aurensu suwa don duk ne wai wanda aljanna za ta aure shi shi kenan ba zai aure ba ko kuma idan ya yi auren ya dai ne kenan kawai ba za a samu wata kwanciyar hankali ba shi ma wani abu ne ruwan dare saboda ka matan duniya ba su samu wannan killace kansu kamar yadda su hurul ini dinnan suke ba sun fita waje waɗansu ma aiki suke zuwa waɗansu gona suke zuwa kuma ma ana yawace a suna tafiya unguwa su je nan su je nan su je can tun suna ‘yan mata da suna yin talla ga shi nan dai har a zo kuma a yi auren in an yi auren ma gara ma mata na musulmi wanda suke yin kulle akwai musulmin da ba sa ma kullen ma gaba daya inda duk matar ta ga dama ta tafi in mutum ya kasance ma da yusu ne shi kenan kawai bai damu da wanda zai shigo gidan ba da wanda zai fita ba ma sai ta fitan za a zo a yi ta ganin ta ba shigowa za a yi ta yi amma ana tunasar da irin waɗannan yana nan a rubuce a ƙofar aljanna cewa anti haramin aladdayus ke aljanna haramin ce ce ga addayus haka annabi ya faɗa sabai suka ce meye da yus saboda annabi sallallahu alaihi yakan faɗi larabcin ne ya amfani da wata kalmar ba su sani ba da yus shine wanda ya kasance mai gida ne amma bai damu da wanda zai shiga gidansa ko ya fita ba bai damu da inda matansa za su je ina suka je sun dawo daga ina suka dawo oho to wannan ba zai shiga aljanna ba don idan ya je aljanna za a nuna masa kai wane ne saboda ka yi irinka ba za ka yi cikin wannan aljanna ba kuma ya rage wa dai masu gidaje abin da suke ganin ya dace fadi ayi ala rabbikuma tukazziban da wacce ni'ima da cikin ni'imomin Allah da ya muku mutum da aljan kuke karetawa ba mu karetawa da ko daya wala kal hamd godiya ma ta tabbata a gare ka mun faɗa mun ce lam yada misunna insun qabalahum wala jan mutum ko aljan ba wanda ya taba taba su ba wanda ya taba kama halin su ko wani aljani ko mutum da wacce ni'imar kuke karetawa mutum da aljan ba ma karanta da ko ɗaya muttaki'ina ala rafaratin kururin wa abaqariyin kisal suna shingide suna jinjingine ala rafaratin akan fulalluka irin fa na aljanna irin fa na kawa wanda ɗinkin ba irin ɗinki ne na tailolin duniya ba yadin ba irin yadukan duniya sai dai dole a ce fulo ɗin tun da sun yi tarayya a suna sun yi tarayya a abin da aka yi amfani da shi material ɗin wato yadin kamar yadda Allah ta'ala yake cewa wa bashir ladina amanu anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar kullama rizqu min samaratin rizqan qalu hadha alladhi rizqna min qabl وأتوبه متشابهة ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون Allah ta'ala yana yi wa mumine albishir da aljanna wace ƙoramai suke gudana ta ƙarƙashinta, ƙoraman nan guda hudu na giya da na ruwa da na nono da na zuma. Kullama rizuku min sabara, duk sanda aka arzuta su da wani kayan marmari, kayan itaciya, qalu hadha alladhi rizqina min qabl wannan ai an ba mu irin sa ada a duniya sun kama wa utubiha sai a zo musu da wannan kayan marmari da kayan aljiya muta shabiha masu kama da waɗanda suka sani a a duniya wannan shine mahallin shahidi din cewa dukkanin abin da ake faɗa din ai gadajen ne fulallika duk sunansu ne ɗaya ne, to amma kuma inganci da kyawu da birgewar da kuma abin mamaki bai zama ɗaya ba. Rafarafin ne kurul, fulallika ne koraye wa abaqariyin isa yadin da aka yi amfani da shi abaqariyin ne wani zababbe ne wani guri da ake cewa abaqari abaqar wato a zamanin da wannan yadin da ake sakawa a abakar ya fi na ko'ina a duniya tsada da inganci, wato hariri ne, siliki ne, amma irin na can abakar, kisan masu kyau. Da shi suke tasa kai, ba a faɗi fafashin fadar ba, wannan fulo ne kawai, ba a faɗi kujerun ba. rabbi ayyi ala rabbikuma tukadziban da wacce ni'ima da kuma waɗannan ni'imomi da Allah ya muku mutum da aljan kuke karyatawa ba ma karyata da ko daya rabbana wa lakal hamd tabaraka sumu rabbika zil jalali wal ikram ismu rabbika sunan ubangijinka sunansa na zati Allahu ya girma ya ɗaukaka. Zili jalali, Ubangiji naka ya Rasulallah shi ne zili jalali wal ikirani, ma'abucin girma da ɗaukaka da kyautatawa. Wannan shi ne ƙarshen Sotin Rahman. farko za mu ga ta bayani ni'imomi wanda Allah ya yi wa ɗan adam da shi da aljan a bayan ƙasa daga nan kuma Allah subhanahu wata'ala ya zo ya yi bayani a kan waɗanda ba su gode wa wannan ni'imomin da ya ba ga irin azabar da zai musu mun ga irin azabar mun ga kuma irin siffofinsu waɗanda kuma ya zama suka yi godiya ga waɗannan ni'imomi mun ga aljanna iri biyu biyu na farko ga waɗanda suka fi gode masa sosai da sosai suka kyautata bayan sun gode suka kyautata bayan sun ba da farilla kuma suka zo suka ba da nafila waɗancan kuma aka samu ‘yansu su kuma su ma sun gode masa amma kawai sun yi farilla ne kawai sun fidda zakka ma ba su yawaita sadaka ba sun yi amma ba su kyautata kamar yadda na farko suka kyautata ba kamar yadda muka gani a cikin wannan sura bayan kowace ni'ima an ambaci fa bi ayyi ala irabbikuma tukazziban da wacce ni'ima daga ni'imomin nan wato kuke kare wato dai wannan lafazi an ambace sau talatin da ɗaya. an ambaci wannan lafazi na fabi ayyi ala irabbikuma tukazziban sau talatin da ɗaya. a bayan kowace ni'ima an ambace su sau takwas a bayan kowace uquba da Allah ta'ala zai wa wanda bai gode ba nan ma kuma an ambace su sau bakwai a sanda Allah subhanahu wata'ala yake ambatan ni'imomi na aljannatan farko nan ma sau takwar Allah ta'ala ya ambace su ya faɗi fabi ayi ala rabbikuma tukazziban haka man haka nan ma a sanda yake wasafa ni'imomi na 'yan aljannar ƙarshe nan ma sau takwas haka duba cewa abin da mamaki kwarai da gaske komai abin da Allah ta'ala yake a tsare yake yinsa. Wanda duk ya kasance ya yi aiki da wa'yannan ni'imomi na farko ma'ana ya gode wa Allah subhanahu wa ta'ala, ya yadda ya karɓa wannan saƙo wanda annabi sallallahu Alaihi wasallama ya zo da shi, ya yi aiki da wannan saƙon. Sannan kuma abubuwan da Allah ta'ala ya hana a cikin wannan saƙo ya hannu? to sai Allah sai ya masa sakamako da wayannan aljannonin guda biyu na farko da kuma wayancan aljannoni guda biyu na ƙarshe nan takwan ne can takwan ne ga takwas a farko kuma ga bakwai haɗa za a ga talatin da ɗaya kenan duk wanda ya kasance ya kula da takwat ɗin nan na farko, to Allah ta'ala zai ba ya takwat takwas guda biyun nan, ko ya ba ya takwat ɗin farko, ko ya ba ya takwat ɗin ƙarshe, takwat dai zai ba shi, ba goma sha shida zai haɗa masa. Ya dangana daga a wanne category ɗin, a wanne matakin ya faɗo. A na muƙarrabi ne ya faɗo, ko ana ashabil yami kofofin wuta daman bakwai ne to sai Allah to sai ya kare shi daga kofofin wuta guda bakwai daga irin azabar da yayi wa waɗanda suka karyata da ni'imomin da Allah subhanahu wataala ya bayyana a farkon surar Allah subhanahu wataala a suratul hijr yana cewa laha saba'atu abawab ita wuta tana da ƙofofi guda bakwai aljanna kuma ƙofofinta takwan ne to sai kasance kowace aljanna da aka ambata a nan fa bi ayi ala rabbikuma tukazzaban takwas ne wannan ya ƙara tabbatarwa cewa aljanna ƙofofinta takwas ne kamar yadda aljannonin farko guda biyu suke da ƙofa takwas haka ma aljanna guda biyu na ƙarshe suke da ƙofa takwas shi yasa lokacin da aka ce tabaraka sumu rabbika zil jalali wal ikram ba a ce kun fa bi ayi ala'i to in aka ƙara to an ƙara wa aljanna ƙofa kenan ta zama ƙofa tara komai Allah ta'ala subhanahu wata'ala a tsare yake kowace sura idan ka bi sai ka ga haka din wannan irin wannan tsari ko ba anan ba inda kama a ce ma wato buga su zakai su zama lissafi su zama figures sai ka ga irin waɗannan asiran a ciki sai haka asiri iri-iri-iri ya fito. Kuma wani abu da zai nuna mace akwai bambanci tsakanin wayannan aljanun na farko da na biyu. Me a a cikin aljannar farko? Wani man kawo makamar rabbihi jannata. Zawata afana, akwai aljannatu guda biyu amma zawata afana. masu rassa, wato akwai rassa ko akwai ‘ya'yan itatuwa a ciki da yawa, iri-iri, kala-kala, su ne a ciki, shuke-shuke. Wannan kwata biyun wace ba ta kai ita ba, to sai aka ce, mudhammata. su kuma waɗansu abubuwa ne masu kore da yawa har ma suna baki. Alakulla kamar dai wani abu ne haka guda ɗaya kawai duk kalar su iri ɗaya ne. Amma ko wannan shi zawa ta afana. Saboda haka lalle akwai bambanci shuke-shuken da suke cin wannan ba shi ne a cin wannan ba, na wannan sun fi. sun fi yawa sun fi kyau sun fi ƙayatarwa fihi ma ainihin tajariyan aljanna ta farko akwai ailan idan duna ruwa guda biyu ta jiryan suna gudu gudu suke wurwurwurwurwur kawai shi ma kansu abin kallo ne wannan kuma fihi ma ailan na zakata sai kuma akwai idan duna dai guda biyu wato suna tsatsafowa ne kawai su ba sa gudu wata ba za ka iya haɗawa ruwan da yake gudu warwarwarwar da kuma wanda kawai yake bulbulowa ne kawai haka saboda haka hatta ruwan ma da yake a cikin ɗaya aljanna ya fi na wannan fihi ma min kulli fakihatin zawjan kulli fakiha duk wani abu da ka sani a duniyar nan wanda za a ce na kayan marmari ne akwai a cikin wannan aljanna ta farko kuma ba wai iri ɗaya ba kowane ɗaya sai ka sami iri biyu ko ka samu akwai ɗanyensa akwai ƙeƙashishensa lalle sai ka samu bibi ne kuma dukkanin fa kayan marmari ne fa gaba ɗaya ce dukkansa ba wani abu da aka rage to wannan ta bifa fi ma fakihatun wa nakalun war rumman fakihatun a cikinsu su akwai waɗansu kayan marmari na kira ne waɗansu kayan marmari ne wancan aka ce fi ma min kulli kulluwa dukkanin fakiha amma na ce a wa'yansu kayan marmari ne sai ƙari da aka yi musu na nakalin warruma shi kenan kawai so da akwai bambanci tsakanin wannan ajiyar da wani ko? shi ma nakalin ɗin shi ma na kira ne shi ma rumman ɗin na kira ne kila ba dukkaninsa ba wani ne daga ciki kamar ko da hausa ne ne ake da akwai waɗansu ne a ciki da waɗansu ruman haka da waɗansu kayan marmari shi kenan kawai ba a gaya maka ma waɗannan iri ne amma wancan kuta ce fi ma min kulli faki hatin zaujen kuma surar ta ƙare da wannan suna tabaraka su rabuka zili jalali wal ikira lokacin da Allah subhanahu wata'ala yake kullu man alaiha fan duk abin da yake bayan ƙasa har da wayannan kayan marmi da komai da komai fanin zai zama ya halaka babu waya baka waje rabbika sai zatin ubangijinka shine zai saura komai in ya ƙare zatin Allah ne zai saura. Nan kuma ‘yan aljanna sun shiga aljanna an kulle maganar da tabaraka kuma da zai zirga dalibar ikira, kenan wato dawwama zafi su ma a cin wannan ni'ima a cin wannan jin daɗi, babu kuma zancen ƙarewa. Waɗannan su ne kaɗan daga cikin irin abubuwa na hikimomi wanda surar ta ƙunsa kuma dama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kowane irin abu sai ka samu akwai amarya a ciki to amaryar ƙura'ani ko surorin ƙura'ani amarya a surorin ƙura'ani ita ce arhaman allamar ƙura'ani nisa akwai wani babban asiri insha Allahu wanda ake rubuta ita wannan arhaman din ga matan da ya kasance aure gagara suka yi saura ko suka yi juji suka zama anisai to Allah ta'ala duk zai yoyo da fuskokin mazaje ma na duniya ga baki ɗaya gare su in suka yi wannan amfani da waɗannan surori guda biyu sautin rahama da kuma sautin juma'a wanda ake rubutawa ko dai ran litinin ko ranar juma'a sa'ar farko shahara za mu zo mu yi magana akan wannan saboda muhimmancinsa musamman a yanzu ɗin nan a irin yadda sha'anin aure yake wahala saboda shigowa ta abokan gaba iri-iri mutanen da aljanu duk ba wanda yake yin ƙasa a gwiwa a da can za kullum farkon musamman mun yi kamar shekara biyu ko uku bayanin da muka yi na farko a ran da muka fara yin tafsiri mukan kawo yansu dalilai har guda ashirin waɗanda su ne suka saka a da ba a fama da wahalar aure ba a fama da abin da ake fama da shi a yanzu tsakanin mazan da matan gabaki ɗaya auren ya gagara idan kuma an yin zaman ya gagara ko kuma irin albarkar da ake samu a rasa duk an buga ba ɗaya an san mace juna a da can akan yi haƙuri idan mutum ya nema bai samu ba sai ya yi haƙuri har ana gudun ma kar mutum rabo ya je ya kashe shi ko iyaye ne ya kasance suka nemi ɗansu ya aure wata yarinya abin bai ba to sukan ce a haƙura kar ko rabo ne kar ya kasance wanda ya matsanta sai an yi ya kasance ya mutu akan bi irin wannan da ba kiran gauro ake ba gannaki eh ne ho gannaki ai ai irin ta ne ai ba kwa koyan abubuwa daga wajen manya gannaki ai wannan sai idan mace an yi mata kishiya ake zuwa ake wanda ne wanda nake fada garnaƙaƙi gauru ke gauro da haka ake kira ko tuzuru kafi gauro barna ko da azumi ya kama haka ake akwai nala ko irin wayannan wayanda suke zuwa sun san gwagwaran da a lissafi suke a gari kaza akwai gauro a unguwa kaza akwai gauro babu da ai kowa duk da aure ba a san mace juna ba sai ka je gari gaba ɗaya duk babu a garin kowa duk yana da aure idan aka ce a da gwauro ne kai to ka shiga uku hanyar gidanka ma ba a bi ruwan gidanka ma ba a sha abincin gidanka ba a ci dole mutane su yi aure kafin azumi ya zo dole ba a muzantawa mata to amma sun san dai kara ake musu shi yasa daga kowace mace mara aure tana kokarin ta aure kafin azumi to a irin wannan lokaci ne yanzu irin waɗannan surori su ne ya kamata a ce mata su rika amfani da su muka ɗauki surar maryam ita ma abin da zaki kawai ki rubuta surar maryam gabaki ɗayanta daga farko har ƙarshe ki wai a takarda amma da za'afaran da warji ki wanka da shi ki rubuta wata kuma har yanzu daga farko har ƙarshe ki sha in dai kina neman miji shi ma wannan dandanan ne ga walfajar rubuta walfajar walfajar walayalin ashar ayinta talatin da wanke da ruwan zanzan a kwaɓa lalle wanda wannan ne fa ba sa so lalle wanda annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba gama da wani ciwon kai sai ya sa samu abin nan lalle ya saka a jikinsu amma yanzu matan yanzu gudun lallen suke in ce kwaɓa wannan kika yi kunshi da sau da kafa kafin kunshin ya koɗe kin samu mijinta abubuwa ne duk masu sauki amma yanzu ɗin wato an bar wannan amma duk irin wannan fai kasance babu wani sa wani aljani ko wani samu kuma takar da ke ce kake ce kana ta miƙo da wannan wannan ta ta abin nan ce akwai mun yi maganar haddacewa qur'ani a kwana arba'in wannan hadisi ne na sayyidina ali yadda Allah tabbata a gare shi Anas bin Malik masu rayin cikin hadisai irin su Ibn Sunni amalin yau wal laila ko kuma amalin yaumi wal laila amalin yaumi wal laila suna da yawa amma na Ibn Sunni kamar da shi ma Imam Nawawi ya kawo a littafinsa al-Azkar a dai wani dai fahami da ake faɗa wanda yake ma'asuri na hadisi wannan shine akan gaba ana zaune haka annabi sallallahu alaihi wasallama da shi da sahabbansa shine sai ga sayyidina ali yana kawo ƙara zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama akan cewa idan ya karanta alƙur'ani in ya haddace kawai sai ya bata ya nema ya rasa idan hadisi ne ya ji shi ma baya zama sai ya neme shi a kirjinsa ya rasa to saboda haka ya kawo wannan ƙara a wajen annabi sallallahu alaihi wasallama kuma a cikin jama'a ne ba wai daga shi sai annabi ba sallallahu alaihi wasallam shine manzo sallallahu alaihi wasallama kuma na jin mun kawo wannan a program ina na hasken musulunci a kwanakin baya a gidan rediyon kano yana nan yanzu recorded kuma na yi hudu ba da shi a masallacin jami'ar rasu da ma hudu ba tana nan a rubuce da izinin Allah kuma na jin ga wannan takarda na jin tun yaushe na rubuta ta tun ranar talatin ga watan goma na shekara ta dubu da ɗari tara da casa'in da hudu wani sai kamar an daɗe ko inda mun ya rauna hu ba idan wani wani rafu ga ni kuna ga kamar kwanan na aka rubuta ta shekarun ko ashirin da shida to ga wannan kaga shekara ashirin da shida to saboda haka sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce da shi sayyidina ali to ranar wato sallah za ka yi raka'a hudu ya faɗi irin rakawoyin da za a karanta a gane raka'a hudu kuma idan an yi sallama sai a karanta ita wannan addu'a kuma ya kasance a yi daren juma'a hadisin sha ya daren juma'a saboda daren juma'a akwai sa'a sulusun dare na ƙarshe wanda Allah subhanahu wata'ala yake yin godon ina wanda zai roƙe na amsa masa ina wanda zai nemi kaza na bashi to idan yayi a wannan daren to insha Allah Allah zai amsa wannan ne dalilin da ya sa annabi yaƙub bai wa ‘ya'yansa addu'a ya nema musu gafara ba ice sa'astagafir lakun rabbi na ji amma zan nema muku gafara ta Ubangijina amma ba a yanzu ba annabin musallahu alaihi wasallam yake abin da yasa yake ba yanzu ba saboda ya zai jinkita sai daren juma'a ya zo saboda falallarsa shi ne kamar yamma ya ce ka yi sallah ina jima da da ajami ne ma aka rubuta ko? da ajami ne za ka iya tashi cikin sulusun dare na ƙarshe saboda wannan ai duk mun faɗi wannan ko eh duk an faɗi wannan dudun mun faɗi wannan wato shine raka'a hudu raka'ar farko bayan fatiha surar yasin raka'a ta biyu bayan fatiha sotul dukan a raka'a ta uku bayan fatiha sotul sajada da alif lam mim sajada mai aya talatin raka'a ta hudu kuma tabara da aya talatin a haf ko aya talatin da ɗaya a warshi bayan ka gama tahiya sai ka gode wa Allah ka kyautata yabo ga Allah maɗaukaki sannan ka yi salati gare ni in ji annabi sallallahu alaihi wasallama kuma ka kyautata salatin a yanzu ga dukkan annabawa ka nema musu wato gafara mazansu da matansu sai Allah mu gafir lil mu'mini wal mu'mini wal muslimi wal muslimi ala ahya min wal amwat sannan da ƴan uwanka waɗanda suka riga ka da imani sannan sai ka karanta ita wannan addu'a ɗin. Addu'ar ita ce, Allahumma rahamni bi tarkil ma'asi abadan ma a baƙaitani, warhamni an atakallafa mala ya anini, warzuƙuni kusunan nazari fi ma yurdika anni. اللهم بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام والإزة التي لا ترام أسألك يا الله يا رحمن بجلال وجه نور وجهك بجلالك ونور وجهك أن تلزم قلبي حفظ كتابك كما علمتني وارزقني أن أتلوه على النحو الذي يرضيك عني اللهم بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام والإذة التي لا ترام وأسألك يا الله يا رحمن بجلالك ونور وجهك أن تنور بكتابك بصري وأن تنطق به لساني وأن تنطق به لساني وأن تفرج عني به عن قلبي وأن تشرح به صدري وأن تعمل به بدني فإنه لا يؤنيني أو لا يؤينني الحل غيرك ولا يؤتيه إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم sannan sai ka yi sallama shi ne bayan kaman kwana arba'in ne shi ne sai shi sayid na ali ya koma ya samu kuma sahabai a irin wannan dai zaman shi mai ruwa da hadisin sai ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam nan aikin da ka sani don za ka yi ne ko dai juma'a ɗaya ko biyu ko uku ana so ka maimaita don watakila baka sani ba ko ka yi wani kuskure don nima ina karanta ni ne na rubuta amma kuma lokacin sai kaman don saboda wannan abin da ya zama na tabbatar za a samu wanda ya fi wannan kyau rubutun ni ku daman ni ban sha komai ba karatuna ban taɓa shan komai ba ban sha komai ba kamar yadda ɗan kwari ke cewa ba magani ba ne baiwa ce to saboda haka amma zan gaya muku insha Allah a karatun na gaba irin abubuwan da na taɓa sha na ƙarshe da nake iya tunawa na sha shi ne qala ilmuha inda rabbi la yadulli rabbi wala yansa bana manta da wannan mahaifiyata ta karbo daga wajen malam Umar yana nan yanzu a kurnar asabi amma kuma a gaya ne fa ya je gaya abokin malamina ne malam Ali dan gunka saboda ita kuma duk san ta ji malami bako ta kan je ta gaishe ta ce yi wa ɗanta addu'a wato ni kenan sannan sai ya bata wannan har yanzu yana tantana nan aure na ta kaddar ita ce wacce na san na sha ta ƙarshe saboda haka insha Allah ba lokacin da ko za mu fassara muna fata abin da makaranta daidai Allah ta'ala ya ba mu ladan wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu ta'ala ya gafarta mana اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد منا وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما